نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 21 ga watan zulqa'ada shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma dace da sha tara ga watan biyar shekara 2025 shekara miladiya yawwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala na sheikh muhammad salih al-uthaymin alayhi rahmatullah idan ba manta ba yawwa wancan sati da ya gabata har yanzu ne malam yana mana bayani game da lokutan sallah muna cikin fasali na bakwai ne fasalin da ke bayani akan shurutus salat wanda malam yana mana bayani akan gaba ta farko ita ce lokutan sallah inda muka tsaya satin da ya gabata daidai gabar da malam yake mana bayani game da lallai baya halatta a gabatar da sallah kafin lokacinta sawa'un wanda ya gabatar din yayi ne da jahilci ko da mantuwa ko mutum mantawa yayi ko bai sani ba yayi sallah lokacinta bai shiga wato waje ba idan lokacin ya shiga sai ya sake wannan shine gabar da muka tsaya malam yake ta kawo mana misali ya kawo mana misalin mutumin da ya sa akwai hadari a gari sai ya tashi sallah lokacin ta bate ba malam ya ce to idan ya bayyana a gare shi hadarin ya yayi rana ta bayyana lalle wannan sallar da ya gabatar bata ba sai ya sake ta haka nan malam ya kara buga mana misali game da mutumin da ya kalli agogo tsakar dare ya dauka lokaci yayi ashe lokaci bai ba ya tashi sallar asbahi daga ba sai bayyana ai alfajir bai keto ba shi ma sallar sa bata ba sai dai bambancin abinda malam nuna mana guda guda biyu ne mutumin da yayi bai sani ba sallar da yayi ta wannan lokacin da yake nufata a zuciyarsa ba ta yi ba amma kuma za a ba shi ladan nafila wannan shi ne abin da malai tabbata ko yauwa za mu tashi misali na gaba daidai gaba da malai ce lau anna rajulan ta'ammada an yusalli qabla alwaqti lau anna rajulan da a ce mutum ta'ammada zai yi ganganci ya ganganta an yusalli qabla alwaqti yayi sallah kafin lokacin ta ya shiga lam tasihha salatuhu ma'al ithmi wannan sallar da ya kame da muka gabatar ba ta yi ba to a ƙari anan shine kuma ma'al ithmi tare da cewa akwai laifi a kansa na yin sallah lokacin da bai ba da ganganci wancan na baya shi ya yi sallah lokacin da bai ba amma da mai daga fala yauwa da jahilci bai sani ba amma shi wannan yana sanaka kawai ya san sallah lokacin ta bai ba ko dan yana gaggawa ko dan yana sauri sai ya tashi sallace ta lokacin ta bai shiga ba karfe uku da rabi sai ya tashi sallar la'asar lokacin ta bai shiga ba to wannan wannan sallar da ya ta la'asar ba ta ba tare da cewa kuma Allah sai ya bashi laifi mai girma akan wannan abu dan Allah ya aje wata iyaka ne ya ce sai ta yi zaka yi abu kaza kai sai kaga ba zaka iya ba bari kai ko da lokacin da Allah ya aje maka bai karasa ba kaga wannan ai keta umarnin Allah madaukakin sarki ne malai ce ammal awwal amma shine farko da muka fara bayani akan sa aljahil wan nasi shine wanda bai sani ba da wanda ya manta yayin sallah lokacin ta bai shiga ba fala tasifu wala ifma alayhi sallar ta sai bata inganta ba har yanzu amma wala ifma alayhi babu laifi akan sa bai laifi malai ce idza ta'ammada al-insanu تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر إذا دا متن زي غنغنتا jinkirta yin sallah game da lokacinta da ganganci yana sane ya bar sallah bai yi ta ba lokacin ta ya fita yana sane ya kinta har lokacin ta ya fita bidunu biduni udhri ba tare da wani uzuri da shari'a za ta iya karba ba thumma sallaha ba'da alwaqti sannan sai bayan lokacin sallar ya riga ya fita sai kuma ya tashi ya sallace ta haka kawai mutum ba wani abin da ya sa shi ya zauna ya ƙin sallah wanda shari'a take kallo a matsayin uzuri kasuwancinsa ne shigaltar da shi a aikin ofis ɗinsa ne shigaltar da shi a mace ce take kitso ko take kunshi ko take kaza ko ta sa kaza irin waɗannan abubuwan har lokacin sallar ya fita sai bayan lokacin sallar ya fita sannan wannan uzurin nasa shi ya gushe sai tashi kuma ce zai kawo Allah madaukakin sarki sallah a lokacin da shi ya ga dama ba a lokacin da Allah yake so ba malai ce irin wannan mithlu rajulin misalin sa kamar mutum ne yusalli al-fajara da zai sallar asubahi ba'da tulu'i shamsi bayan rana ta riga ta bullo wanda mun san bullowar rana shine alama da ke nuna maka lokacin sallar asuba yayi ne ya fita to shi ba zai yi sallar asbahi ba sai rana ta fita kamar yadda wasu da yawa daga cikin mu suke yi mutum zai tabacci tabacci sai lokacin da ya ga dama zai tashi karfe 8 8 da rabi sannan kaga mutum ya fito ko kunyar Allah baya ji da sauran al'umma yana alura kuma zai shiga daki yi sallah kowa zai yi sallah to inda Allah mabukin sarki zai yi sallah wallahi Allah ba zai karba ba idan lokacin da Allah ya ajiye ce kai sallah ya wuce ya wuce ba kuma kai kake da ikon sawa Allah mafi sarki lokaci ba shi yake da ikon sama lokaci Allah ya samu dace mala ya ce muta'ammidan da ganganci haka kawai haka kawai ya mai da abin al'adarsa ba wai uzuri ba ne wani lokaci irin mutum ya gaji bacci ya ɗauki sha'a'a al'adarsa ce ya saba ba zai tashi ba wani lokaci ma za a tashe shi ya koma nawa ne daga cikin samarin matasa za ka iyayen sun shiga sun tashe su a to masallaci sai bayan mahaifin ya fita sai kuma ya ci gaba da baccinsa sai lokacin ba sallar sai ba ba a zai amma shi a wani lokacin ne kamar baccin bai ishe shi ba an takura masa a kyale shi sai ya yi baccinsa ya ishe shi yadda yake so yadda shaidan ya tsara masa ya baccin sannan kuma sai tashi ya ci zai a lura kuma zai yi zai sallah kaga wannan ganganci ne ba uzuri ba bala ce ya ƙumu irin wannan sai ka ji ya ce innahu la ya ƙumu shi ba zai tashi zai yi sallah ba hatta ya ati waqtu dawam har sai lokacin aiki yayi idan ma'aikaci ne ad-dawam anan abin da ake nufi da shi ba wai dawama na wanda ka sani ba ad-dawam shine waqtul amal wa muddatu al-muhaddadan bin nizami wal qanun shine lokacin aiki irin wanda aka ajiye da doka da ka'ida kamar gwamnati ta tsara ma'aikaci zai shiga office karfe 8 da rabi to shi ya riga ya saita karfe 8 da rabi shi da lokacin shigarsa ofis so naka ba zai tashi ba daga bacci sai lokacin da ya dace da tafiyarsa ofis zai shiga ya yi wanka a lokaci guda ya alula in ya fito ya sallah ya ci abinci ya tafi ofis an fahimta to shi haka ya tsara abinsa ba zai tashi ya sallah lokacin da Allah yake so ba lokacin da alfajir ke to a'a sai lokacin tafiya aikinsa sai tashi ya wanka ya ci da ya tafi aiki to irin wannan kaga ai ganganci ne fa idza jaa waqtu dawam idan lokacin tafiya aikinsa yayi kama sai ya tashi wa sallah a lokacin kuma in yi wanka sai hada da sallah kaga ita sallar ta ci albarkacin wanka ne da tafiya aikin sa yawwa ba wai wanka ne ya ci albarkacin sallah ba mm sallar ta ci albarkacin wani abu nasa fa inna hala tuqbal mala yace to irin wannan sallar da zai babu yadda zai Allah ya karbe ta ba ruwan Allah da ita minhu daga gare shi walau sallaha alfa marrat mala yace ko da zai sallaci wannan sallar sau dubu yayi ya ƙare yayi ya ƙare har sau dubu Allah madaukakin sarki ba zai karba ba wa dalilu zalika qawluhu ta'ala Allah ce dalilin wannan kuma shine fadin Allah subhanahu wata'ala da yace inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan hakika sallah ta kasance akan mu'minai kitaban abar farlantawa ce abar wajabtawa ce sannan mawqutan abar sanyawa lokaci ce Allah madaukakin sarki ya faɗa mu guda biyu a cikin wannan ayar ne na farko wajabcin sallah Allah ya wajabta ta akan kowanne musulmi abu na biyu shine kasancewarta akwai lokaci iyakantacce da Allah ya sa mata shine sai malai ƙara mana bayani a gaba yace ai muhaddadan bi waqti ita sallah an iyakance ta da wani lokaci lokacin ta shine daga bullowar alfijir zuwa faduwar rana lokacin sallah asuba daga lokacin da rana ta yi zawali zuwa lokacin da inuwa komai za ta kasance kamar tsayinsa lokacin azhar kenan to kowace sallah haka Allah madaukakin sarki ya saukar da ita wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya sanar da shi kuma lokacin ta to idan kana so ka yi sallah yadda Allah yake so kuma ya karba sai ka yi ta yadda annabi ya koyar a kuma lokacin da annabi ya sanar shikenan dan uwan fahimta ai haka Allah madaukakin sarki ya tsara malai ce fa idza akharaha muta'ammidan 'ala al-waqt al-muhaddad idan mutun ya jinkirta ta da ganganci daga lokacin da aka iyakance kana zaliman to daga wannan lokaci shi wanda ya jinkirta sallah ya kiyinta ya zamto azzalimi na farko kenan sannan mu'tadiyan ya kuma zamto mai wuce gona da iyaka ya zamto mai ketare iyakokin Allah madaukakin sarki Allah ya shata masa iyaka ya ce kada a ketare shi kuma ya zo ya ketare liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace wa may yata'adda hududallahi lalle dukkanin wanda ke ketare iyakokin Allah subhanahu wataala faƙad haƙiƙa tabbas zalama ya zalimci nafsahu kansa da kansa wanda duk yake ƙetare iyakokin Allah maɗaukin sarki Allah ya ce tabbas haƙiƙa wannan ya zalimci kansa wa man yata'adda hududallahi wata aya ta ce lalle duk wanda ke ƙetare iyakokin Allah subhanahu wata'ala fa ulaika kaga wadantananka masu irin wannan aikin humu zalimuna sune manyan azzalimai to menene iya menene ketare iyakar iyakokin Allah madaukakin sarki anan shine Allah ya ajiye maka iyaka yace daga bullowar alfajr zuwa haduwar rana nan ne iyakar Allah tilka hududullahi ken an fahimta wannan ita ce iyakar Allah da ya ajiye maka kai sallah kai kuma sai ka ketare iyakar Allah sai ka kai sallah bayan faduwa bayan bullowar rana bayan rana ta riga ta bullo sannan sai ka tashi kai sallah kaga iyakar da Allah ya ketare maka ya shata maka kai bai kenan ka ƙetare ta to kaga wannan ayoyi sun shafi mutum kenan faqad zalama nafsahu wa ulaika humuz zalimun duk sun shafi mutum kenan shine abin da malam ke nufi da cewa lalle duk wanda yake yin sallah bayan lokacin ta lalle babu uzuri yana cikin azalimai saboda ya ƙetare iyakar Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wa zalimul mu'tadi la yuqbalu minhu shi ko azalimi mai ƙetare gona da iyaka wannan kaga ba a karɓar aiki daga gare shi لأن الله طيب سبود الله مدوكين سركي مي سركي ني تبتتتي ني لا يقبل إلا طيبا الله كما بايا كربر komai sai abin da yake mai tsarki tsabtacce daga bawansa wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabuz zaka babu qabuli sadaqati min al-kasabi at-tayyib malai ce wali annahu idza akhara salata saboda shi idan ya jinkirta sallah an waqtiha daga lokacin ta muta'ammidan da ganganci bila uzrin ba tare da wani uzuri ba thumma sallaha ba'da alwaqti sannan yazo yi sallace ta bayan lokacin ta faqad addaha haqiqa ya sauki wannan nauyin sallar ya bada wannan sallar ala wajhin a bisa wata fuska lam yakun alaihi amrullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wanda bai kasance akan umarnin Allah bai kasance akan umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ba da sallah yayi sallah eh yayi sallah amma wannan sallah da yayi akan umarnin Allah da manzon sa ne a a bai yi ta akan umarnin Allah da manzon sa ba dukkanin aiki ku kafin Allah madaukakin sarki ya karbe shi sai ya cika sharadin yin sa dan Allah yin sa yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da shi dole duk aikin da kake so ka yi shi Allah ya karɓa sai ya cika waɗannan sharɗin ka yi shi don Allah ka yi shi yadda wanda Allah mafakin sarki ya aiko ya koyar ya koyar idan ka yi sai Allah ya karɓa shi kenan ba wata matsala to na farko ka yi aikin ka ba shi ka yi don Allah da yi sallar da kai ka yi shi don Allah mana maka kyakkyawan zato to amma ka yi ta yadda manzon Allah ya ce ka yi ba ka yi ta ba annabi ya ce ka yi ta daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai ka yi ta bayan lokacin da annabi ya ce ka yi ba ruwan Allah da sallar mutum ɗan uwa idan maka fahimci wannan da kyau sai kaga in dai za a ce a yi sallah daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai mutum ya yi ta bayan lokacin me amfanin ajiye lokacin kenan babu ai kawai da sai a bar sallah a ce duk lokacin da kaga dama ta shiga sallah azhar idan ka ƙara bushe iska ta shiga la'asar idan ka ƙara samun sararawa ta shiga magarba sai a bar lokacin kawai a buɗe kai sallah lokacin da kaga dama amma tun da aka iyakance to ana so ka yi ta ne a wannan lokacin ana so ka yi ta ne a wannan lokacin shi sai za ku ga lokacin sallah yana da matuƙar muhimmanci a wajen mutum ko yaƙi mutum yake yaƙi ƙarshe kenan ana kashewa shi ma yana ƙoƙarin kashewa idan lokacin sallah ya Allah madaukakin sarki sai sai kai sallah haka fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuna cikin halin tsoro halin yaƙi kenan fa yan uwa duk duniya ban masifa da ta ta kai yaƙi yan uwa ga wanda ya san shi yaƙi masifa ne bala'i duk wata nutsuwa duk wani jin daɗi duk wani abin da ka sani zaka iya ya kawo ranka sanyi yaƙi yana tafiya da shi gaba ɗaya abu ne na rai da mutuwa kawai amma a lokacin Allah madaukakin sarki ce sai an yi sallah a haka to da Allah in dai ba za a jinkirta sallah ga barin yaki ba a gama yakin sannan a je sallar menene kuma za a jinkirta sallah saboda shi yan kwa da Allah akwai abinda za a ce za a jinkirta sallah saboda shi in dai ba a jinkirta ta saboda yaki ba to amma amma kalli kalli yadda mutanen suke wa sallah wani kasuwanci kawai da kasuwanci kawai nasa yana ta bada kaya yana ta bada kaya lokacin sallah zai zo ya wuce wani aikin ofis yake sai sai ya gama da fayil kaza lokacin da zai gama ai lokacin sallah ta wuce ya sauke nauyin ubangidansa na duniya amma ya tozarta haƙƙin Allah madaukakin sarki mahaliccinsa kallo su daga cikin iyayenmu mata zaka ga wata kitso take yi tana mata kitso sai ta ba ta sallama sai ta gama sai ta gama sai na gama da wannan kan kamar ta gama da wannan kan lokacin sallah ya wuce sai ta tashi za ta yi za ta yi sallah wallahi sallah ki bate ba yar uwa sallah ki bate ba wata kunshi take an sa mata kunshi ko an sa miki kunshi sai kin goge wannan kunshin kin je kin sallah kunshi uzuri ne wata za a sa mata kunshi tun karfe 12 ba za a cire ba sai lokacin azhar ta sai ta dace a zagara ta ne ai kun shi ne a nuna wala ba zan iya cirewa ba bai ja ba jan banza jan wofi baki bai baki sallah ba kina bayanin ja wannan sallah fa shikenan mutane riga ta wuce ki ya za a yi da ita malam zai mana bayani a gaba Allah ya sa mu dace malam ce wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle ya tabbata daga annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna aikin da babu umarnin mu akan sa anji manzon Allah jira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wannan hadisin lalle hadisi ne da yake da matukar fa'ida da matukar kowanne musulmi sanya lura a kansa hadisi ne da yake ruguje yake lalata duk wani abin da aka shigo da shi cikin musulunci ta bayan fage wanda baya cikinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya aikata wani aiki mal min alfazil umum tana ɗaya daga cikin lafiza a gamewa idan aka ce man ta game kowa kowa ya shiga ciki dukkanin wanda kowaye ya kirkiro ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda babu umarnin ji manzan Allah a kansa fa huwa raddun wannan aikin abun jira da ai mardudun ai wannan aikin wato ku fahimta kwata-kwata ma aikin ba za ma a karbe shi ba ballantana a fara bayanin ma da lada a kansa kana yi za a juyo maka da kayan shine mardudun a ma'anar mardudun kana yi za a juyo maka da kayan to kaga Allah maɗaukakin sarki ya tsara ka yi sallah a lokaci kaza zuwa lokaci kaza yin ta a bayan lokacin laisa alaihi amruna ne babu umarnin Allah akan sa da manzon Allah ina fata fahimta sallallahu alaihi wasallam yi sallah a bayan lokacin da Allah ya ce ayi yi sallah a bayan lokacin da annabi ya ce ayi waye saka akwai umarnin Allah akan sa akwai umarnin annabi akan sa to fa huwa raddun alayka ko mu ce alaihi wannan aikin za a juyar da shi zuwa gare shi yan uwa haka duk wani aiki da ka sani na ibada da mutum yake so ya yi Allah ya gani ya bashi lada kowanne iri ne yan uwa ka ɗauki wannan hadisin ka ɗora a kansa shine mizanin da zaka rinka aiki a kansa duk aikin da zaka kana so ka Allah madaukakin sarki ya gani ya baka lada ka rinka ɗauka wannan hadisin ka ɗora a kansa sai ka ga wannan aikin da zaka yi sallah ce zikiri ne wani azumi ne kaza ne kaza ne sai ka ɗauka sai ka ɗauki wannan hadisin sai ka ɗora a kansa shin akwai umarnin Allah a kansa eh ya hau to alhamdulillah sai ka gabatar akwai umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kansa eh akwai sai ka yi shi amma duk aikin da ya wofinta ya tsare daga wannan sharadin to ka ajiye masa kayansa kowa ya zuma da shi kowa ya zama da shi ka aje kayan ka aje masa kayan sa hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda laisa alaihi amruna ko menene dan uwa inda ibada ce allura da kyau eh ka tambaya in baka sani baka tambaya wannan abin da aka ce mi na sallah wasu salloli ta na fil wani azumi na kaza wata ibada ta kaza wani ko menene Allah ya ne ce ayi ina aya annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayi ina hadisi ingatacce ba wannan shine ba su ne masdari na shari'a ba su ne masdari da muke karɓar shari'a daga gare su in baya cikin nan to aje masa kayan su gaje kenan Allah da manzansa shikenan kan huta Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabus sulhi babu idza talahu ala sulhi جواز باب باب إذا صله على صلح زور فصله فصله مردود إمام مسلم يبتدى شيء في كتاب الأقبية باب نقض الأحكام الباطلة وأنا لفظ إنما كان أنا مسلم فإذا قال قائل إذا ونمي فدي يفدي يتيمك لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها فماذا يفعل إذا متن ya jinkirta sallah da ganganci kamar da muke ta kawowa yana sane to me zai aikata daga baya mai bi ya dawo ya nadama ya ga abin da ya ba daidai ba kuma ya ji karatu ya ga yayi da baya da yawa sai ya nadama to shin zai dawo ya rama waɗancan sallolin ne ko kuma me zai yi sai malai ce na ƙulu sai mu ce masa ya tubu ilallahi zai kuma ne ta tuba ya ta istighfari wa yuslihu al'amala ya gyara ayyukansa ya yi wasu ayyuka nagartattu za su iya mai masa gurbin wancan katon gibi na zunubi da ya bari wala yanzu mu hulka ba malai ce amma ramuwa ba ta lazamce shi ba ba zai rama ba waccan sallar da ta riga ta wuce shi babu wani dalili a shari'ance da wani zai iya kawo maka wani dalilin da zai rama ba zai rama ba dan ku an fahimci wannan da kyau haka kawai haka kawai dan adam yana zaune yana wani aikinsa na duniya sallah ta wuce shi lokaci ya zo ya wuce babu wani dalili na shari'a da mutum zai iya kawo maka cewa wai zai zai rama wannan sallah ba babu to shi ne ma laifi sai dai ya ci istighfari da ya ci ayyuka na gari ta neman gafarar Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyarsa ya ga da gaske yake to asallahu ay tuba alaihi ya kusata Allah subhanahu wataala sai ya karbi tubansa ya gafarta masa wannan kuma Allah madaukakin sarki mai mai karbar tuba ne والدليل هو ما ذكرناه الآن من الآية من الآية والحديث دليل شيني abinda muka ambata yanzu na wannan aya da kuma hadisi da muka gabatar wa inna ma qulna kuma muna cewa la yalzimuhu alqada'u muna cewa har yanzu lalle faramuwa bata lazimce shi ba li'annahu law qada fi hadhihi alhal idan da a ce zai rama wannan sallar da ya bari da ganganci a wannan hali lam yanfa'uhu ba za ta amfane shi ba kwata kwata wannan sallar ba za ta amfane shi ba da ita da babu ɗaya ne fayakunu amalan la yastafidun sai kasance aiki ne da ya aikata amma ba zai amfana daga wannan aikin ba amma law akharaha nisyanan aw nawman aw nawman amma da zamu kaddara ya bar sallah ne ya jinkirta sallah ne saboda bacci ko mantuwa aw jahalan ko kuma jahilci bil waqti jahilcin sanin lokacin sallah kama law kana ghaimun la ya'lamu al waqta kamar a ce akwai hadari a sama ko akwai lilimi a sama sannan bai san lokacin sallah ba walai sama ahu sa'atu sannan babu agogo tare da shi da zai iya duba lokacin sallah fa hadha yusalliha mata zala udruhu li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce to wannan ba shi da wata matsala zai yi sallah da zarar wannan uzurin nasa ya gushe uzurin jahilci uzurin rashin sani uzurin gafala din da zarar sun gushe sai ya tashi sallah a wannan lokacin shine lokacin sallarsa kuma sallarsa insha Allah ta'ala ta yi za ta karɓa wajen Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata matsala saboda faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ne ce idza raqada ahadukum idan ɗayan ku ya kwanta ya bacci ani salati gabarin sallah ya bar sallah bai yi ta ba aw ghafala anha ko ya gafala gabarin sallah saboda wani abu da ya dauke masa hankali ya manta da ita gaba daya falyusalliha to ya sallaci wannan sallar da ya manta ko ya bacci bai yi ba idza zakarha da zarar ya tuna yana tuna ta a lokacin da lokacin ta shi lokacin ta ya shiga akan sa sai ya sauri a lura kuma ya zo ya sallah inna Allah ta'ala yaqulu sai annabi ce saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa aqimis salata li dhikr ka tsaye da sallah dan tunani ko dan ambatona to sai mu dakata anan insha Allah ta'ala saboda za mu tashi wata sabuwar da gaban ne da malam zai buga mana misali insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ba mu ikon kiyaye sallah da duk abin da yake da alaka da ita abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta